sun da hankali kenan bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in um yau 20 ne ko 22 ga watan jumada tsani shekara ta 1447 sha uku kenan yau sha uku ga watan disamba 2025 miladiya askari wannan akwai dajiya da zami waje kwanan guda biyu haka akwai inda yake cewa liyaqdiya ma fata wa ala sifati kawai sai muka ci gaba da magana kan wanda ya wanda ya tashi liman bai salama ba na manta ba mu tattauna wannan matsalar ba liyaqdiya ma fata wa ala sifati wato inda rama inda rama kon sallar sa ya rama gurbadan abin da ya kuce masa kun san su malikiya suna cewa qada'i za a yi ai kun san wannan maganar a jumhur kuma suna cewa za a yi al cikawa za a yi yayin da sallar ta kuce su yanzu misali idan ka rasa magariba wajen malikiya ka rasa magariba to idan ka tashi za ka a sufa abin da ya kubuce maka amma da ribas a sai ya suke ya suke yi malikiya na su rama misali magariba da kaɗa ya samu to ya zai yi eh misali yi ɗaya daki daki da fita in yi dawo zai raka ta biyu zai fara kwata ɗaya ya ƙaba'in amma ya zai ya zai rama na ji biyu yanzu misali ai ba biyu zai yi lokaci ɗaya ba ko zai fara yin ɗaya tukuna sai fara ɗaya yanzu misali yana tashi ya zai yi in zai rama raka ɗaya kawai samu kaga raka biyu kenan na ta magarba ya zai ya zai yi fatiha da sura a bayyane to a bayyane tashi zai ko zai zauna zai zauna zai tahiya kaga ya rama ya rama ta biyu kenan yanzu rama ko to sai ta daya sai ka tashi sai kara a bayyane na'am sai kara zama tunda dai dole in ya zama sai zama sai yayi sallama to wannan shine shine qada'i a wajen su in za a rama a rama a sama abin da ya kuce maka kuma ka zaka ka zaka yi ta ne da baya da baya haka wannan wasu daga cikin magabata sun faɗi sun faɗi haka sai shan ma malik ya dauki wannan fatawa din cewa alqaba za a yi wasu daga cikin sun ce al-itimam za a yi al-itimam shine wato mutum ya zo in ya samu raka daya ku yi ku misali da magariba in ku san misali da magariba duk sauran za su bayyana misali ya samu raka daya shikenan sai ya tashi ya tashi sai ya zo ya kawo fatiha da sura a matsayin ta biyunsa to wata wanda ya samu ita ce ta farkonsa a wajensa ba karshen sa kaga wurin malikiya shine karshen sallar sa zai ramo ku ta biyu ta daya ne daga bashi amma su a wajen sauran malamai shine wanda ya abin da ya samu na farko kenan ko da bi a sarance amma tace ta farkon sa kamar lokacin ya fara sallah in murima ya sallah me zai tashi kawo Fatiha da sura a bayyane sai ya zauna ta biyu kenan in ya tashi ko zai kawo Fatiha kuma a sarance eh wannan wannan shine maganar ba su cewa za a yi alitima kuma maganar ta fi inganci na masha Allah barka da magana su tafi inganci saboda hadisi da yake a cikin as-sahih hadisin Abu Huraira ila wa qimatu salati fala ta'tuha wa antum tasamu wa tuha wa alaykum as-sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atim kaga al-islam yin magana abinda kuka samu ku sallata abinda kuma ya kubuce muku sai ku sai ku cika Abu Huraira ya ce a sahihai ne a cikin sauran littattafai da sosai a duk kusan shine hadisi umda ababa akwai lafazin da ya zo faqdu to shi kansa wannan lafazi malamai yadda suka amsa ba da amsa wannan lafazi ne shine lafazin alqaba ma'anahu al-ijma faqaba kunna sab'a samawat ay fa tamma kunna sab'a samawat fa wakazahu musa fa qada alayhi wannan ai faqaba alayhi wannan kashi shine ba amma dai kaga ya gama da shi ne kuma a shasan ce ya gama da shi lau alƙaba ma'anahu al'ijima ma'anarsa cika wannan shi ne abin da fi inganci a maganar akwai mana ya kawo ta magana yawa kamar ba mu daddale ta ba ce wasu darku salatu da raka'a ana riskan sallah ne da raka'a ihtimali biyu ko yana maganar wato za a same ta ne da cikan da rako'inta baki daya akwai wasu da suka faɗa haka za a sami ta da ko'in ta baki da ba a samu wato shi kenan sai an abin nan sai ba ba a sami wannan jami'i din ba wasu kuma suka ce wasu kuma magana a ruku'i wannan an riga an abin nan akwai ma masu cewa ladan jami'i ba ladan ramako ba ladan jami'i wani ana samu da kabbaran da liman yayi na karshe kafin ka- kafin salama eh eh lokacin da zai zo ya tafiya ba eh wasu suka ce wannan shi da kanta wannan an sami uh, ladan jami'i da shi eh in ka ce Allahu akbar wannan ladan amma magana mafi inganci akwai akwai ladan halarta halartar jami'i akwai ladan kuma ka kusan samun samun raka'a samun raka'a wannan magana wanda take sabanin ta ya kado an ya kuna khaba'an shine wato da da ruku'i ake samu da ruku'i ake samu dalle da yawa sun zo sun yi bayanin cewa da ruku'i ake samu ake samu wannan Uh, su su suna kafa hujja da wasu cewa sai a samu raka'a cikakkiya da faɗin hadisin nan da muka karanta ce mawatsa da sauransu uh, man adraka raka'atan faqad adraka salah al raka'atan aka fara raka'a cikakkiya to amma wannan al- as-sahih wannan raka'atan ana magana ruku ko kuma wannan ana magana wannan idrakul kamal ba idraku al-qadar al-wajib ba Amma- amma ana magana gwargwado na kamala ba gwargwado na gwargwadon ya isa ya ishe ka ba ko kuma ya zama rukuyi kada ake magana wani ana faɗin raka'atin ana magana rukuyi kamar yadda lokaci aka ce sajida ana magana sallan ma baki daya saboda sajida da raka'a wa nadu arkani min arkani as-salah Allah kana ke cewa warka'i ma'ar raki'in rukuyi na kaga ya zama ya damce rukuyi da shi sa aka kira shi an wani lokaci ana ana faɗa kuma sajida da sunan sallah ma baki daya zaka magana mafi inganci ana ana riskan jam'i ne kar mu ce jam'i halartar jam'i ne amma ana riskan raka'a da zaka kiddiga ka samu raka'a ko ka samu raka'a bidar ku ba da ba da ba dole sai da raka'a in ka samu raka'a cikakkiya wannan kamala ce tsayuwa da sauransu duk wannan kamala ce amma dai ruku'i wannan shine mafi karancin abin da zaka samu Um, akwai maganar da muka yi na na sake ji zan hankali na wani waje sai na ma- maganar cewa idan misali ya je ana cikin sallah din da ana cikin sallah sai zai samu liman yana rukui da ya yi rukuin lokacin da ya fara rukui shi kuma liman ya fara dago ya fara alamun zai dago sai na sab- na nasabta mu jumhur cewa ra'ayinsu shine shine wato ah, ba zai kiddiga wannan raka'a ba wannan ra'ayin shafi'iyya ne amma ra'ayin malikiya da hanabila suna cewa idan misali ya riga ya fara rukui amma liman bai gama natsuwa a tsaye ba bai gama da itidal ɗinsa ba bai gama wato daidaituwa ya miƙar da wato jikinsa baki ɗaya ba a tsaye to wannan ya samu wannan kwarkwata ya samu wannan zai kirga amma wannan magana ce mai rauni imamu shafi'i da sauran malamai suna cewa saboda babu tsumanina ai shi kuma kowane kowane rukuni malamai suna wajabta tsumanina a wannan rukunin in aka tafi wato wannan an danna su kun fahimci maganar ya zama an danna su ko yaya mafi karancin natsuwa shine abin abin da zai baka dama ka tafi ko ɗaya ne to ka je ka samu liman yana yana dagowa haka eh so su malikiya kauli na malikiya kuma da su da su- su hana abila suna cewa wannan aka samu ba magana fi inganci wannan magana shafiya ta fi karfi ba samu ba mutakar lokacin da ka fara ya riga ya fara dagowa to kai baka samu liman a lokacin da yake cikin natsuwansa ba kuma kai ma baka gama natsuwan ba saboda kana yin haka za ka yi wuce ka tashi kila ma ba za ka yi ko tasbihi ba kaga zuwa nan wannan rukunin kaga ya zama kamar baka same shi ba. eh jumhur su ne ra'ayin wancan din shi kuma su shafi'iyya da wasu daga cikin malamai shi ne ra'ayin da ya kamata in ce ba ba jumhur ba shafi'iyya eh na gan kamar mun mun amsa mun amsa abin da ya kamata sai da na duba na maganan ashe wasu wata nuska lalle babu wannan waka zalika da isha din takun ma babu ita kwata-kwata ko wata nuska babu ita wadda kun ga wani lokaci amfanin babbata nuskokin kenan ina nuska ɗaya ce kaga duk ba za ku samu fa'ida nan ba Mm. zan mu shiga cikin fasulun ko mala ce fasulun fasali yanzu ya maka magana akan tartibul fawaid sallah ne ta kubuce maka Ah, galibi malamai malamai suna da yar maganganu akan wanda ya ya ƙi yin sallar da gangan shi me hukuncin sa in ya tuba yanzu zai rama ne kuma zai rama ba to da yawa daga cikin fuqaha suna cewa ya rama galibi amma cewa da suke ya rama su ba wai suna ba sa damuwa da bangaren za ta karbi kowa ta karbi ba wannan matsala ce ta daban su shi faqihi bai cika damuwa shi abin da faqihi ya damu da shi shine salahiyan ibada in ka yi dai ka riga ka- akwai ibra'u dhimma ko babu ita ba za a zo a fice ana binka bashi sallan ba shi abin da amma ta karbi ko ta karbi shi wani lokaci bi cika wajen tauna wannan maganar ba saboda wannan niyya ce da take alaka da ikhlasi wajen malaman tauhidi Eh, wannan galibi niyyatu niyya niyya ce bangaren ikhlasi kusan niyya iri biyu ne ai akwai niyya bangaren bangaren bangaren karban aikin ikhlasi wanda malaman tauhidi ke tattaunawa kuma niyya ta bangaren fuqaha wanda su kuma suna maganar tafriqul ibada baina baina hawa bain wa baina ba'd wato baina hawa baina khairiha baina al-ibada wal adat ko baina al-ibadat da sauransu wannan shine niyya a wajen su fuqaha duk da abu ɗaya ne amma kuma wani lokaci su ba ta suna wancan ne su malaman tauhidi ba ta suna wancan inda kace la ilaha illallah akwai ikhlasi da sauransu to shi ne suke magana cewa ah, wanda misali ya tuba ya ga can baya dai baya sallah filin gurbin baya sallah sai ya tuba to yanzu zai rama to wasu na cewa ya rama ya je rama rama su baki da ba dan fa ba an da tabbatar za zai amsu ba wasu lokacin malamai suna cewa in suna zama zahiri kaga ba za ta wani amsu ba dan me za ka ji kwata lokacin ka a banza magana kuma wannan shine ikhtiyar ibn taymiya maganar na kota ita ce hakikalin al'amari za Allah in misali wacin ya ya ai ai wato mutum ya yin sallah da gangan jinsin wanda ya bar shi ya bar ya bar shahada ne da gangan yace shi yanzu ba musulmi ne ba in ya dawo yadda in ya dawo zai- ya faro daga sabuwa ne sannan sabon sabon caji aka yi saboda haka yanzu wannan wanda ya bari ai shi kansa ma yanda ya bar sallah nan ma a lokacin da ya bar sallah ma ai sabani ake da shi mutum musulunci sa ko rashin musulunci sa haka magana mafi inganci dan me zai yi manzo Allah ya ce man amila amalan laysa alayhi amrun fa huwa radun kuma yanzu ai bakwa cewa bakwa cewa yanzu ya rama ya rama wato Ramadan eh to wasu na cewa amma dai dai ibada mai lokaci magana mafi inganci ibada da aka sa ta lokaci to idan lokacin ta kubuce da gangan kaki to kar mutai bata mukasa lokaci ubangiji wannan alkibriya da al'azama da yake da shi ya fi gaban ya amce ta a yanzu kai a lokacin ka ne kai kai ba lokacin da yake son maka ba shi kuma ibada ba- ba shi ne ka yi abin da kai kake so ba ibada shi ne ka yi abin da shi yake so da wale suke cewa da wanda idan ya yi wani ba za a karba ba ba za a karba ba ya yi a banza ya sha wahalar ka- wahala ne ko ba za a karba wannan ibada ta ba wannan shi da suke magana da sunan shari'a suke nunawa wannan ko ibn Uthaymeen da ya zaina magana kan wannan masalar abin da ya rinjayar kenan ce dan me za a yi kawai ya ce ta istighfari ta istighfari kuma ya ce ta raga ba wannan in ya bata amdan Ah, to amma yanzu wannan su za su yi magana akan wanda ya bari ko nisiyanan ko kuma wa- wasu dalili shi dalilai ne a shari'a wani karɓaɓɓu to idan ya bar sallan ya za a yi shi ne ce ta yajib tartibul fawaid wajibi ne a wajensa ya ja- ya jerta tsakanin sallar su kubuce masa ma'a zikiri tare da tunawa hamsu hamsun fa madunaha zai zai jeranta salloli guda biyar ko kasa da biyar da sallar da ta wuce guda shida a wajen malikiya ba dole sai an jiranta ba za ka yi ka yi ka yi ka yi ka yi ka yi ka ci gaba wato ba dole abin da ake magana jirantawa yanzu misali kaga da da da, da isha ne kana cin isha sai ka kana cewa fa baka yi baka yi suba suba magariba eh, suba azhar al'asar magariba ba ka manta to yanzu su a wajen su wannan sallan ishan ba za ka yi ta ba ba sai ka yi sai ka yi tartibin wannan fawa'iz duka amma su su guda biyar kamar nuna ha in da kai shi da kuma shi kenan sai da kai ishan sanar da zaka bakwai wa can nan wannan kagwani yake da shi magana wajen guda uku ko wace magana biyu amma magana ta daya eh, ta- su guda biyu ne magana da suke cewa su ba ba dole bane kwata kwata ma ba ma sai an ba ma sai an yi tartibin ba baki daya sai kuma magana da suke cewa sai an yi tartibin masu cewa sai an yi tartibin kuma ga su suka suka shi biyu akwai magana a hanaf da malikiya su masu cewa guda biyar ko abin da yake kasa da biyar ba guda shida ba su kuma ah, hanabila su imamu ahmad suna cewa a'a kawai su dole ma sai an yi tartibi ba ko guda dauri kawai ai tartibi kawai sai dai in ba za ka iya yi ba Duk da akwai ruwaya daga imamu ahmad da yake cewa sai dai kuma idan kana jin cewa za ka iya rasa jami'i tunda su a wajen su zuwa jami'i kusan wannan wajibi ne in ka ji za ka rasa jami'i to kai wuf ka zo ka samu jami'i sannan gaba ka ci gaba da ramawa da wannan ko shine ikhtiyar ibnu ibnu taymiya an fahimci an fahimci maganganun guda uku eh su shafi'a su suke cewa ba dole sai an yi tartibi ba wato wannan in kai kai ta sai da mutum ka musu habbi kawai amma dai ba dole sai kai tartibi ba amma me hujjar da suke cewa dole sai an yi dole sai an yi tartibi me hujjar su a'a su hana ai su shafi'a ba su cewa sai an yi tartibi masu su hanabila da su malikiya ne da su ahna malikiya wanda kuma shi ra'ayin kusan ahal madina az-zuhri ya ibn sa'id al-ansari rabi'a da malaman malik su bangaren madina kenan mun bangaren kuma can an kuma ne su ibrahim an-nakhai da sauransu suna cewa dole sai an rama sai dai su ma sun yi sabani wasu na cewa rama wanda za a yi rama tartibin za a yi mutlaqan za a yi ta in sai sa sai ahmad su kuma su kuma suna cewa a'a za a yi ta dai khamsa fa maduna khamsu fa maduna suna kafa hujja da hadisi ne da muka karanta a zutul ahkam eh eh umar da abdullahi dan da ali ne ai ba mu ali ba sahabi dai bin umar ne wani hadisin da aka ai na Umar din na na tuna ai akwai ambatan Umar din amma ba shine ba shine ba musul ba hadisi ne sa bane ambatan sa ne cewa ya tuna sallah lokacin ake yakin hazab ya tuna sallah sai bai sallace ta ba sai bai sallata ba sai ce sai ya zo tuna mata Allah hankalin sa ya tashi cewa yana yana cewa ya hadisi a sun sun jikitar da mu sallah satul musta Allah ya cika wato Allah ya cika cikinsu da habasuna an salatul musta to wannan kaga da yazo ai kafa samu ai alula ai waye sai da magarba ce sannan da ya tashi koyi magarba din habira sai kuma yayi fa'itar wacce ta wuce masa la'asar din sannan sai suka ce to wannan kaga mafadu fi'lin nabi hada al wujub tartib tartibul fawaid da ba su malikiya suna cewa amma kaga wannan fa'ida ce wanda za a iya riskar da ita akwai fa'ida da za ba za a iya riskar da ita ba da suke cewa wanda ba iya riskar da ita ba kamar biyar kamar shida wannan kaga dai ba za ka iya jaratawa ba saboda wannan sai ya bayu ya zama lokaci ya gure amma dai ba sharadin sallan bane kuma a wajen su wannan wujub ne wujub ne da da in mutum da ya ki to ba za a ce sallar ta hallace ba wannan kusan malikiya akwai bai tsakanin wujub na bangaren sharadi da wujub na bangaren da ba sharadi ba to shi ana yake ta yake ta magana akwai wannan hadisin shi ma man man nasiya salatan aw la ma'anha falisaliha idan zakaraha falaka fata la illa zalik to dai harin ka mata sallan kawai zalan ka tana shikenan kawai ka koma ka sallace ta to kaga wannan yana ta ma shi ma hadisin kamar yana fa'ida da wajibin sai an jera ta da amma maganan shafi yana da karfi jerantawan ba laula ya zama dole ba musamman idan sun yawa ko kuma mutum in ga imamu ahmad shi kansa da yake cewa dole sai an jeranta amma har yana cewa in akwai jami'i a zo a bi to kuma zai wuya ka ce za ka yi sabar sallah na kwana ɗaya cir to kuma musamman lokacin magariba ne kanka gaba kai wasa sai kaga lokaci yana nema ya kule maka to aka maganar shafiya yana da karfi sosan gaske ko kuma dai mu ce tartibu alfawaid al-yasira yadda malikiya ke fada to wannan hala ya kabe ku da ahwal amma wannan wujubu tartib mutlaqan yadda su mahanabila ke fada to wannan gaskiya magana ce wacce take abun dubawa
akwai iba din yara da yi ba tartibi ba sai ya yi tartibi ba misali da yi azar da la'asar ba eh kaga wannan ita ce fatan da muke fada yanzu misali wanda mutum ya manta cewa bi sallan bai sallar isha ba jiya da su kaga wajen sai kaga ya sake tartibin sabon lale kuma magana mafi inganci kaga shi kashi wannan hadisin sai kafa hujja da shi ai cewa man nasiya salatan falisalliha idza zakaraha ba ba falisallil baqi salawat ba ita aka ce falisalliha hiya ita ce da mutum zai yi ibra'il lidhimma amma ba ce zai sake maimaita su duka ba wannan jerantawa lokaci inda uzuri ya kamata ya zama an sanar da shi sai kuma inda barkiya da shafiya suka fada in za a iya riskar da ita cikin sauki to wannan istihbaban wannan daban sai a jeranta ina maza Allah yayi ina maza Allah yayi da wannan ba ana magana jima kai mustahabi ne ko mustahabi ba a ana magana wajibi ne ko ba wajibi ba su kansu wannan sai wajibi ne ai ba sa cewa sharadin sallah ce da ka ki yadda ba ka jeranta ba suna cewa sallar ka tayi to kaga wannan wannan wani lokaci wanda bai fahimci islahin malkiya ba za ka ga yana samun kwakwala a wannan wasu abubuwa za ka sun ce sunnatin wajiba ko wajiba ko kuma su ce suna mu'akkada sai tsammanin su galibi wani lokacin sun ce zaki suna mu'akkada suna cewa wajiba ce su mutum yake zai iya samu ko alhaki ko wani abu kamar wannan so ba abin yana da sun yake sauki haka ba a yake cewa fa tuqaddamu ala al-hadira in yazo sai ya gabatar da ita akan sallar da take ta yanzu wacce ta idan ta yanzu a yi ta wa tabqulu bi dhikrihi kuma sallan da yake ciki yanzu in ya tuna cewa yanzu yana cikin asuba ya tuna bai yi isha ba jiya to da tuna isha nan da ya a cikin sallar asuba nan to tuna asuba ta sallar ta ta lalace a magana malikiya kun fahimci maganar tasu ai bi zikiri ne asira din in ya tuna ta ta lalace bi zikiri ne ne na ku ce eh in bi zikiri ha shine yaudu ila salah in bi zikiri wannan adabir yaudu ila al-musalli sai ya zama maqula a share shi shine bi dhikrihi al-yasira ay bi dhikri al-musalli al-yasirata ko kuma bi dhikriha ay bi dhikri as-salah eh ko ne ihtimal na ko bi dhikriha ne cin to ku yi duka ihtimal ne bi dhikrihi fiha to amma kashi an ce bi dhikri fiha aka ba ko eh ko to wannan bi dhikriha sai ta koma zuwa ga isis fa'ita fiha kuma sai kuma cikin hadira duk wannan da aka yi duka zai dauka ko ihtimal wa ba'daha bayan kuma ya gamata yu'iduha sai ya maimaita ita wannan sallar ta hadira ta wancan ta lokacin ta fil waqti a lokaci in misali ya riga ya gama ya gama ya gama asuba din ko yana cin asuba din sai ya tuna to sallar ta Allah ce in kuma ya riga ya gama sallar asuba din sai ya tuna to sai ya maimaita ishansa ya maimaita isha to kuma sai ya maimaita asuba din a ce fil waqti da kaga bayan ya gama ba baya ba ya gama sha ba yanzu so azan malikiya zai mai mai sallan asuba ai eh sai mai mai ta a lokaci eh wal ya'ti bi adadi ma yubri'uhu in sallan suna da yawa to yazo da adadin abin da zai kubutar da shi daga zai kubutar masa daga daga wani alhaki eh to zamu iya shiga wadannan wasu bayanai ne haka fa fi nahariya majhula majhulta ainin wa yanqu basu alah
aka maka lawo idan ya tuna da yana sallar isha eh kaga sallar ta karye da ra'ayin malikiya fa eh zai ma ta karye ke inda mu galibi mu ba kuma ba wannan tawar ba sai sai ta daga sai ke sai kuma ba sai ji ina so a wajen su ba baka ai baka zaka yi tahawilin niyan ba sai ma sai ka fita daga wannan tukunna yanzu zaka ce to shikenan tunda dai ai kamar araba na juya da ta zama wancan so wajen malikiya ba zaka yi wannan ba zaka samu wato wato tadakhulun niyyat sai dai ka fita daga wannan fita ko ba shi assalamu alaikum da muke faɗa ba eh fita kawai ka fita kawai niyya ce ina bala bala niyya ce kawai ka fita masu cewa wani assalamu alaikum ni ban ma ga ina suke suke suke wannan maganar ba za ga assalamu alaikum assalamu alaikum ai ba wanda ba assalamu alaikum wannan wannan wannan ta gama sallah ce ta tahlili ne ba wai wannan ba Mm. wannan muka shiga sai ba mutum da kaga wasu bayanai ne sosai ga abinda ibn arafa yake cewa yace wa yu'iduha wa ba'daha yu'iduha fil waqti آه، يكي سواء قال ابن عرفات ترتيب ما لم يخرج ما لم يخرج وقته كنهاريتي يومه واجبا قبل فعله ba mabadi muka zo da zamu sai mu ƙara mai tashi akwai magana i'ada din shi kace fil waqti ne ba ba ba ba ko shi fil waqti kusa wurin malikiya su ne a lokacin in in kuma abadan kuma a kawai sai kai shi sai kai shi ba wani magana a ce wai lokaci kuma lokaci ba ma fil waqti da lokacin zai fita to na ba za a ce sai ka mai ta ba muka zo sai mu sai mu saki dawowa wannan wannan gaba insha Allah Wanzu da shi ne? Yawa. To, shirin, barakallahu fikum. Ta mu shiga, da za mu tashi. Ah, Me yake? Walaƙi Sa'ud ko? Na shanƙiɗi. Yace kalamun rabbi in ta'allaka bima يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف وقد آه قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب ما وجب والمحرم وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق مجارة بكل ويمشي في هذا وصدي mushi fa bi kullin haka za ku mai da shi in ba ka ba sai ku sami lakinnahu laysa yufidu far'a fala tadiq li faqd far'in dar'a sai mu tsaya anan yanzu ya maka magana akan al-ahkamu shar'iyya aya da ya ga maka magana kan fiqh ko الفقه شيني العلم بالأحكام الشرعية العملية min adalatiha tafsiliya ko to yanzu zai yi maka magana kuma akan shi kan shi hukunce hukunce din sai to shi hukunce hukunce shi kalamu rabbi shine maganan ubangiji na in ta'allaqa bima yasihhu fi'lan lil mukallafi idan ya ya rataya da abin da ya inganta ya zama aiki ne da mukallafi zai yi to wannan shi ake kiran shi al ahkamu shar'iyya al amaliyya mu a wajen mu wajen fuqaha kun ga anan ya ce nan da ya kawo fi'ilan ya fitar da maganar abinda ubangiji ya faɗa abin da Ubangiji ya faɗa amma a ɓangaren gaibiyat ko ilmiyat ɓangaren sanin Allah ɓangaren gaibi ɓangaren Ubangiji na da sifofin kaza haka shi a wajen sabi bai da alaƙa da wannan abin da ke zai maka magana ba kalamu rabbihi da yake da alaƙa da ilmiyat ba a kalamu rabbi almuta'alliq bil amaliyat shine ke magana an fahimci maganar sa ana ana sai ce kalamu rabbi alakamu shar'iyya dukkan su maganar ubangiji ne nan galibi da ya ce inda ya yi ta'abi da hukumi da ya fi in al-hukm illa lillah ko da ya yi ta'abi da hukunci ya fi amma kace kalamu rabbi akwai abin da yake magana manzo Allah ce da yayi dan ya bayanin Qur'ani eh in kace kalamu rabbi sai zama to amma da yake galibi wani lokaci wadannan malaman usul fiqh yanda suke tabbatar da sifa ta magana ba yanda mu ahli sunna muke tabbatarwa ne ba su kalam da hikima da magana wani lokaci a wajen waɗannan malamai galibi ana sha'ira ne ga to inda suke tabbatarwa mu ba yadda muke tabbatarwa so kamar hikima so a wajen su shine kawai abin da za a gani kawai dan maslahar bayi ba hikima sai mace take kuma zuwa ga ubangiji ba kaga mu ba wannan shi tace ba tace hikima a wajen mu su su maslaha tace hikima kuma maslaha kade ba tace hikima ba sannan kuma wajen maganar ubangiji kaga sai suka mai da duk wani hukunci na ubangiji kawai maganar sa to kaga wannan zai shiga ai maganar manzo Allah kaga ai sai kuma kowa kwanta kan abin da muke faɗa cewa maganar ubangiji kalamu ne mas'umu'un bi sautin wa harf kalama yadda ake ji da harfi da sauti haka wannan magana ta shi da an ta'abi da hukunci da yafi amma dai nan yana magana al ahkam yake magana hukunci hukunci kalamu rabbi magana ubangiji na in ta'allaka bima yasihu in ya rataye da abin da ya inganta fi'lan ya zama aiki lil mukallafi na baligi i'lama to kasancewa wannan shine hukunce hukunce da ake kira wato hukunci na shari'a min haythu innahu bihi mukallafu ta yanda zai zama shi wannan aiki ya zama ya zama wato nauyi ne a kansa zai zama nauyi ne wannan aikin da ubangiji ya hukunci da ubangiji ya zartar akan wannan ba wannan wannan takalif kun san ta'abi na na fuqaha udama na wasu daga cikin kuma mabiya su a sha'iran su ba galibi usul fiqh su suka yi wallahi wallahi ba da muka je da suka dama kala musha da mu takalif wannan wani lokaci wasu daga cikin malamai suna cewa wannan ba ba taklufa ne ba to amma zamu iya dauka ta jawuza mu ce taklufa wato abin da aka aza maka ne nauyi aka ce kai ma ba nauyi na jin cewa za an baka wani abin da wato an an matsa maka ba an yi ikrahi maka ba an an maka tilas ba fadaka bil hukmi ladayhi mi'raf yace fadaka wannan abin da na faɗa maka ladayhi a wajen waɗannan malamai din bil hukmi shi ake kiransa da hukunci yu'rafu bil hukmi yu'rafu wannan shi ake kiransa da hukunci a wajen su haka ake sanin wannan abin da hukuncin da Ubangiji ya faɗa ko Qur'ani ko a sunna yake da alaka da aikin baligi ya aikata to wannan fa zaka yu'rafu ladayhi bil hukmi wannan haka ake ake sanata da hukunci da Ubangiji ya faɗa na shari'a kada kullifa as-sabiyyu 'ala alladhi i'tumi bighairi ma wajaba al-muharram ta shi ma yaro karami kada kullifa as-sabiyyu yaro karami an kallafa masa sai yayi aiki alal ladhi itumi ay alal ladhi iftira akan abin da shine itumiya itumi ay iftira abin da aka zaba dan yana yana hikato magana wasu mutaakhirun ne su ibn rushd al-hafid da su su al-qarafi da suke cewa wato shi ma yaro karami mukallaf amma kusa wannan ra'ayi ne marju an ce rufi al-qalam an thalathin daga ci akwai asabi ko ko ce kuma mukallaf ne sai ka ce amma taklifan da gairi ma wajen wal muharrami ba tare da an wajabta masa ba kuma an ce masa abu da abin da ya haramu ne ba amma dai za a tilasta masa a ce sai a yaji yayi sai yayi sallah misali suna kafa hujja da hadisin da wannan al-khatamiyya da tazo take cewa dan dan nawa in yayi haji yana da lada sai zai iya yin haji kuma ke kira da ladan ma sa shi da kika yi to kaga nan manzo Allah kaka ba ya ce shi ma da nashi takalif amma yanzu wannan kaka ai takalifa ne na kwadaitarwa ba ta kalfa ne na sai an matsa mishi in bai ba a ce za a mishi hukunci inda kun ce bai gaire ma wajen kuma kun ce ba wai ba da da an tilasta masa ba Am, wasu daga cikin malamai suka ce bai kata a kira shi da takallufa ba Ma- matsi matsi kallafa masa ko nauyi ba ina ai kwadaitarwa ake masa to amma dai kun san cewa dama in ya kai shekara bakwai za a ce je ya sallah in kuma ya kai shekara goma ma za a iya dukansa ana iya ce ma yaro karami da bai kai shekara bakwai bai je ya sallah targhiban na kudaitarwa ko ko kwata kwata bai halta ba sai sai ya kashe kana bakwai sannan Eh, to wannan shine kamar ita yar malamin sai daga cikin kacin sa da yayi ko sati mai zuwa bai shi da ya wuce ne na ga al-usbu al-musarif haka kamar zahir magana suke fa'idantarwa kuma ban san me yasa yi wannan maganar ba Muhammad Sani Umar da yake cewa in ya dubi shekara bakwai ba a ce ka je ka maza shi kawai ina wasa ina wasa ka ce ba ba san sa ba kuma yana ganin wannan zai in zai bayu ya samu sakaci zai yaran nan iri ne yanzu za a samu sakaci in kaga tana wasa ba za ka zo zo shi sallah ba Eh, ba dai dole sai ka zo da shi masallaci ba saboda masallaci wannan sai a zo a ta fama da su amma babu laifi ka lokaci na in ya ce zai bi ka imani ce in ya ce zai bi ka to ka lokaci zo mutai amma yana wasa shi kanka je waje kamar wasa ka zo ku- zo ka je ka sallah a'a sai dai in ya kai shekara bakwai sai ka fara cewa to ku tashi ku je ku sallah wasan me kuke har yanzu ba a je sallah ba ba ka je a kira sallah ba amma ni ina ganin yanzu yara da suke da wayo kuma yanzu lokaci duk wasu shaidana suka suna iya yin shi ba tun kafin shi- shekara bakwai a kwaitar da su ai muna musu faɗa tun kasu wajen lokaci wannan ana an faɗi wataƙila matsala ya faɗi ƙololuwan aksa wakti ne lil lil amri bi salah ya faɗi aksa wakti wato mafi ƙolo lokaci ne ba mafi ƙarancin lokaci ba mafi ƙarancin lokaci da zarar ya yi ya hankali ya zama ya tamizi in shiga biyar ma wani lokaci ka iya aikan sai je sai maka na to ai kaga kwana kuma fa isa abin da aka halice shi saboda ita yawa eh ga yara nan da nan a ce je ki dake da kuma kaza je ka dake da kuma kaza ka gafiya da ku sai a ce je sallah ba za a matsa mishi ba in bai yi ba ne in yazo yana in yazo yayi sallah haka yayi ta baki ta baka ta sai ka kyale shi amma dai ba za ka ba za a ce dungu ba za a ga mishi ba sai shi kai shekara bakwai shekara bakwai ai ya ya an shiga wani yanayi kuma wa huwa ilzamu alladhi yashqu to yanzu me me taklifi shine huwa ilzamu alladhi yashqu shine wato alazumta mishi wani abin da a wato zai yake dan wahala zuwa da shi to malamai suka ce mun kafa da wannan ai ka fitar da mum- mubahi ko wasu abin da ke halal ya aka ga babu wani wahala ai an ma sai da ka ko kai ko kai ya aka fitar da shi ka fitar da wannan da shi a matsayin wato taklifi shi aka baka kai ma a ta amma magana mafi inganci shi ne abin da imamu shafi ya faɗa a cikin wafat shi ya raba yana cewa akwai taklifi ko mashakka wacce take mu'tada akwai mashi mashakka gairu mu'tada mashakka da ke an saba da ita ai duk wani aikin aka saka yanzu ko ba yanzu ka saka aiki ai akwai dan wani nauyi da zaka ji zaka ji yayin da kake aikin zaka bata da bada lokacinka kila ba zaka abin da zai ce ka dauka zaka je shago sai ka dan tattaki ai duk wannan wahala ce ko amma mashakka ce mu'tada wanda an saba da ita ba ba za ta maka komai a cikin ka ba mashaka gairin mutane kuma shi wannan shine shari'a ta dauke maka mara lafiya ba zai iya san kaga mashaka ce gairin mutane ba ba ta al'ada ba mai matafiyi ba ta al'ada ba ce sai aka dauke mishi wannan ba samu na haraja cikin addini ba amma mashaka mutada to musulmi islam ya mishi fasara anan ko ilzamu alladhi yashqu aw talabun ko kuma a wani abu da ake nufa ake bukatar ka aikata shi takalifin yake muke maka magana fa anan ba shi me nauyi da ake maka magana shine ilzami ko talab in zagi a maka tilasta ce sai kai ko kuma talaba a ce anta mutalabun bihi ana bukatan kai faha aina faqa shine faha daga daga daga fudin nan dai Mm. faha khalqun bi kulli to ko dukkan malamai din khalqun shine aymin al ulama da yawa daga cikin malamai din sun faɗi dukkan wannan a matsayin biye taklifi suka ce ilzami wasu suka ce talab duk sun faɗa lakinnahu laysa yafidu far'a amma dai duk wannan magana dai baya baya baya fa'idatar da wani da wani da wani fara iqari akan abin da ka sani fala ta biqliq bi faqdi far'in zar'a da ka kaka zama ka ka samu wani hali na kunci saboda ka ka ka ka, ka rasa wani fara'i akan wani abin da aka gaya maka da ilzami da sauransu duk wannan baya la yanbani alaihi shay wa la yanbani alaihi amal wannan abin da aka faɗa ba ba- babu wani aiki da ya da ya gina akan sa kawai ana faɗansa ne a babin nazariyat da sauransu sai mu tashi akan wal hukum za mu sake magana akan kuma tasir taqbihi mun yi magana tawhidi can ko to yanzu zai sake magana tasir taqbihi maslaha ne da muka fara magana yanzu galibin wanda suka yi rubuce rubuce a usul fiqh nan dan mutakallimu ne sai kuma shahira zaka wasu kalmomin zaka zaka dinga ji sun ma maka nauyi amma a hankali muka zo waɗannan su ma sai mu ƙara mamitawa a dai yanda muke yi din saboda a ƙara fuwa fili na'am arba'in da hamsin ah, hamsin ah, me arba'in da biyar Ban ce to da
kuna ganin za mu gama littafin nan kafin azumi
gaskiya ba ne ne ba lalle ba.
ba ko azumin fa yan saura fa eh ina ganin ko muka fafata a sai dai a- ba- ni ma sauto ne ina littafin ina wurin Eh, wane ne A- a kasuwa ne mana akwai da ba kasuwa ba kasuwa mana Eh, eh, a ba ga shi aka na na rawata shi arabi awla arba'un خمسة واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظ يرد وشرط عقد عقد وشرط عقد كونه من مالكي كو وكل ذي ولاية كالمالكي تمام ده انا مغني واجعل كسنيا كلفظ كل عرف واجعل مضطرد كسنيا واتو آه آه، واجعل كلفظ كل كل عرفك آه عفوا ك- ك- ك- كأصل مفعول له. واجعل كل عرف مضطرد كلفظ كسنيا kowane lafazi wanda yake mutsari ne wanda ba za a iya samun wannan abin ba sai an samu wannan shi abin shi mutsari shine wanda ah, galibi muna cewa abin da yake bibitan abu na ka ce abu na binka kamar wata jela duk inda aka same ka sai an samu wannan abin duk inda aka samu wannan abin sai an same ka duk inda aka samu shi abin sai an samu sharaɗinsa duk inda aka samu sharaɗin sai an samu shi ne ittirat wato wannan shi zai kina shi wato wanda yake ya'udu bid dawran wanda zai koma ya koma ya koma haka ila ma la haya ba wata kila shi yake cewa to duk abinda duk urfi wanda yake mutsar ne dole in aka samu urfin wannan abin sai an samu al'adar mutane suna da wannan abin a wajen to shi ma kamar lafazi ne ko ba a maka shari'a abin ba kar ka zo ba an an zo daga baya ka zo ka ce ai kai ba a ga maka wani sharadin ba a mutakar dai urfin haka abin yake a wajen urfi ne mutsarit to wannan kamar an gaya maka ne kar ka ce ba a gaya maka ba Mm. fa sharqu al urfi kal lafzi yarid shar'in shar'i na urfi wanda ke mutsarit kamar an gaya maka ne amma ka da lafzan din shi kamar lafazi ne wanda ya zo maka a haka القاعدة الخامسة من الأربعين قاعدة الأربعين دبير وهي أن الأعراف المضطردة شيني واتو عرفي وان يكي دولا إن كسبوا نا الأعراف ذاك سبوا أن أبن أوجان شرع أوجان كلمة شروط كما أمك شرع ما أود أدباكي فإذا جاءت العادة إذا العادة تابدانا بشيء معين دوانا أبو عينني فإنه يكون كلمة شروط دي لما كمان شرعي أكمك باتي أنقى بك بقى kanka baka ce kai ba ba a gaya maka ba na ka biya kudin ka a ta ai urfi ya ga ya ya ya kutar da wannan fa masalan misali idan sta'ajarta baitan lisukuna idan ka nemi hayan gida zaka zauna wa idan sta'ajartu yace ko idan sta'ajarta eh in na karbi gida na shi san zauna wa aradtu ya eh in na karbi gida wa aradtu an aj'ala fihi shay'an khilaf al'ada sai nake san sanya wani abin da yake saban al'ada ne fa inna zalika la yajuzu So, wannan ba halatta ba wa illa mai kushe zan alai ko da a lokacin bayan raba abin sharadi ba misali kai ka ce kai da ka zo ga gidan amma za ka samu gidan gida mai- mai mai- mai flat ko ba za ka mai shi flat aka ga wannan shiga ne cikin lamari ai wannan ba sai an gaya maka ba wannan al'urf al-mutarid shine mai gida in ya baka zauna ya baka ne ka zauna bai baka ka mishi wani bije-bije ba sai da bige-bige na al'ada na na san na gyaran bohol na sa bohol misali kila ko kuma nan ya ce a fenti ko a ce nan ya dan bara a sa kankara a wajen a daɓe da sauransu wannan kaga wannan rufi ya hukuntar amma ka ce za ka rushe wasu ɗakuna da gurin ka sake wani sabon flat ka kaga wannan al'urfin mutarit ba ta ba ka da ba kai wannan ba la'anna al-urfa al-urfa al-mutari saboda urfi mutari ka shatin lafzi kamar an ga maka ne a baki fa yakunu ma'mulan bi sai zama ana ma aiki da shi wal anna shart al-urfi al-mutari ka shatin lafzi lahu hukmu fa yakunu mu'tabaran yace yana hukunci sa sai zama abin lura a yanzu abin izina wanda zai shiga abubuwa da yawa ko ciniki ko kulatayya ko abubuwa ne masu yawa a duk wani al'urfa al-mutsari da zara an sami shi zai an samu wannan abu to in dai ko ba a gaya maka shi ba to baka da maka ce kai yanzu za ka yi gaban kanka dole ka zo da don urfi din Eh, urfi ba wanda muka saba kanmu ba akwai abin da za ka ga mun saba kanmu ne a ce dai yayin da ka gani an yi biki to akwai liyafa an haka liyafa wani saba kai ne wasu ba ba sa da liyafa amma akwai abin da za ka ga urfi na mutsari Eh, misali a ce in dai an baka in dai an baka wato eh, gida ka zauna yace amma an baka gidan amma ba a baka dama wato ka kwana a cikin gidan ba to kaga wanda ai aka ka ba me aka kenan ai urfi mutari shine an baka gida ka baka ba da kudin gida wato ka ba da kudin abu ne eh sai dai wasu istina da ake samu a wajen wajen malamai wa shartu aqdi kaunihi min maliki wa shartu aqdi shi sharadi ko da aka yi na bullatayya na abin na ciniki ko na auratayya ko na jingina kaunuhu min maliki ana zartar da shi in aka same shi wato daga shi daga shi mamallakin shi wannan wannan kullun da aka yi wa kullu bi wa liwalati kuma duk wanda aka jibinta masa wali takan abun nan abun shi ya kula da abun kal maliki shi ma da abin da ya zartar kaman kaman mamallakin alqadi saris na 46 wa hiya anna jami'al uqud yace dukkan kulatayya da ake da shi na aure ko na ciniki labuda an tafi min maliki dole in za a zakara ya zama an same shi ne daga wanda yake malik na abu malik malik na al'aqdi ba da ba kai da maka ce kai yanzu ka aura ma kanka wata yarinya sai shi mai wanda yake da yarinyar babanta misali ko waliyinta ya baka ita an fahimta dole zama al'aqdi din an same shi ne daga malik ai min man yamliku zalika al'aqd wanda yake mallaka wannan wannan shi shi kullun fa in kana bai'an fala budda anna al'aqida malikul lil mabi' in mata ciniki ne za a yi to dole zama shi wanda zai kula ciniki din shine wajen da yake da mallaka wannan haja din in bai ga dama ba zai baka ba wa in kana ijara in kuma ijara ce ma haka fala buda an yakuna mu'jir malika lil musta'jar wa halu majarra haka ba dai wa kullu bi wilayatin kal malik kuma duk wani wanda aka bayan aka sanya shi wala takan wani abu kai kai ne ni zaka zama na'ibi na a wannan abu gidan to shi ma in ya zata da wani abu kal malik kaman kaman mai kaya ne يعني من له ولاية على شيء بوكالة أو وصية أو غيرهما فإنه كالمالك أي عقده نافذ واتو كل سديت لا لا لا تدش shi ma la zata da shi wannan ba za a ce bai yi ba sai dai misali idan yayi wani abu na ta'addanci kuma ba ba rufi yayi ba kawai zai samu kawai wasu dukiyoyin mutane da yabi su bayar to kaga za a za a bukadin sa kuma sai mu sai mu dakata na ko آه. روضة na ce ku turo min wannan gaban da ban rubuta ba ku turo ba ku da yin gwaje ko sinafin kuma sai in riskar da shi su kara manta ta za mu tashi رواه العقلاء لا ابن ابن حبان البستي تو ابن الخالدي كو مالتي اخبرنا محمد ابن ابراهيم الخالدي قال حدثنا داود ابن احمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عفان قال يتي سمعت الفضيل ابن عياض ناجي الفضيل ابن عياض شي wannan baban malami ne tsoron Allah ce fi jahannama arhiya ko ruhiya na mutane da ake dabtin sa jami'i na ruha abin nika arhiya ya ce muku da eh haka ce arhiya ne ko urhiya jami na ruha ruha shine jami na jami na wato shine nika abinda ake suke nika a lokacin kusan wani duwar wasu ne da su abubuwa suke yi dai sai ga ya musu nika baki da kusan takanik sun sai ne da aka mai da shi na nika da muke yanzu to shine ke cewa a cikin jahannama akwai injin nika tafhanul ulama tahana wanda za shi dinga samun malamai da suka san rukokin Allah za shi dinga nika su fa qila ta ce man haula ya ce wai waɗannan ba irin malamai da waɗannan qala qaumun alimu falam ya'malu mutanen da suka yi ilimi kuma sai aiki da ilimin su ba za za ta dinga nika su wannan ba kaga ba wai tabi'i ne a ko dai ya faɗi da lisanul hal ne ya faɗi halin abin da labu da za su tsinci kansu a ciki inda ba a faɗi cewa ya abin da tana riban tana wani hadisi da yake magana akwai wani abu da yake kamar injin nika ba tambaye ba na'am yake cewa a fi jahannama arhiya a cikin jahannama akwai akwai wato injin nika tadhadul ulama tahana ta ta dinga nika ke malamai nikewa su ne wanda suka zo ba su yi aiki da ilimin su ba Eh, muka ce wannan kan zai ko dai wahayi inda wahayi ne aka samu to kaga da zai a karba a dunkule dai haka a magana da ya fara haka gaskiya ne da dai za a nika ke su za a musu kurmus da ba dai a filla filla a ce akwai injin nika wannan kaga sai in an sami wahayi za a iya zama ya samu daga wurin wani in daga wurin wani samu kaga ba za a ba lalle a karba ba kai tsaye آه يجي أخبرنا عبد الله بن محمد السعدي نعم wani isnadi تو
da sanama ibn yusuf
الفريابي ne تو ibn maqal ابن مطع ne تو
bi fil
تو هو الياباني arabra بفرابرا wato duk ruwayan firabrin nan duk duk duk a wani an sanatawa da ana ɗauki ta na fahimci haka duk wanda ban saba duk ana firabrin ne ai ina wada
kasa
shi ne adi isra'i ɗaya ne حدثنا محمد بن يوسف بن مطر بفربرة قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن شبوي قال حدثنا أبي شيني أحمد بن شبوي قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك يأتي سيدنا داود الطائي أنا لا أنا تشين واتو معلمين مسؤول دور الله سيدنا داود الطائي عن مسألة أنت بي داود الطائي أكون وتتنبيع فقال تشي إن العلم علمي alatul amal shine kayan aiki yin aiki wato shine kamar instrument da mutum zai yi aiki da shi sai ka sani sanan zaka yi aiki fa idza afla al mar'u umrahu fi jam'ihi in mutum ya tsaye ya tsara da rayuwarsa yana tara ilimi fa mata ya amalta shi zai aiki eh su kusan su bayan farko sa daga cikin inda aka dan same su su suka dan samu dan ilimin haka daidai gwargwado sai su tabbata su ta aiki to wani lokaci kuma a samu galibi sun yi daidai wani lokaci ba a samu da gabza sun yi haɗu abubuwa to amma su wanda suka fi su daidai kuma su ne irin su su imamu ahmad su imamu mali za su haɗa aiki da ilimi da a lokaci ɗaya malaman hadisi suna cewa akwai zakat na hadisai zakka na hadisai shine wato duk an samu lokaci a- da an duk hadisin akan takai aiki da shi malaman hadisi da haka suke so Ba- ba su wuce wani hadisi wani- wani wani karami ko ba sai shi aiki da shi ko yaya a shi za su haddace da abin da ka zo kai tarjama shi zuwa ga aiki a tsada za ka rike shi to amma galibi su waɗannan su ba na farko farko wannan wani lokaci za ga ba ba su kai waɗannan sanin ilimin ba inda su ma suna ilimin ba yanzu irin su ba yanzu ba za ga yanzu ba ba la sadaka wa la sanda shi ba sadaka ba salati ba waye sai dai jira ya ta jira yana jiran a same irfani wannan duk ita kanta sun sumancin ma sabon abu ne أخبرنا عبد الله بن محمد الساعدي كو كو قال حدثنا محمد بن نضر ابن مساور قال حدثنا جعفر ابن سليمان جعفر ابن سليمان الضبعي dan kasan basara ne ya ne bid'a ta tashayyu'i bid'a ta shi'a a wajen sa ne Abdurrazzaq al- ibn Hama as-Sanani ya sami bid'a ta tashayyu bid'a ta tashayyu a bid'a ta tashayyu tashayyu a wannan lokaci yana da sauyi al'amari ba shine bid'a ta rafd da da muke gani na kafirta mutane da cewa akwai wani Qur'ani banda wannan Qur'anin ba ba su duk wanda ba shi suke magana ba to amma galibi kusan abu ne da ya faru ya faru har ta sa an zuwa jini an yi rigima da aka dole za ka samu wancan saboda sun wancan ne wancan saboda sun wancan ne mai zaka bar kamar misali mu a nan kano za ga wani saboda sun ganduja ne wani saboda sun kwankwasa ne mu kuma muna da mu an ba ruwan sun ga dama su kashe kansu to ka su mata a can haka suke a kuma ga watan haka aka samu to a zai mu masu wani su yan fan- yan kwankwasa ne za ka samu akwai ba ɗalibai ilimi su ma sai kwankwasa ne su ma in tashi kwankwasa su tashi ta makarantar misali kuma wancan su ma yan ganduja ne su ma za ka zai sai baka fa mu kuma mu an ba ruwan mu kaga mu ba ma- ba wannan ba wannan saboda ka kaga eh, su ma magabata an samu irin wannan wani bangaren Ali musamman yan kufa yan Iraki bangaren Ali ne su wanda ya dace ne ya su kuma a wanda ya fi dacewa shine ka mutum ya tsaya kawai ba ba ruwan shi da wani kawo magana ta siyasa sai ta magana siyasa ai ba ana magana addini ba ta siyasa can su sun shafa kuma to yan bangaren kuma su ma'awiya to wani lokaci kuma kaga akwai yan yan yan yan faran masu faranci sai ta su su abin da babu shi to wannan hayya bayi sai ya zama wasu daga ciki zuwa sun shiga wannan fitinar wannan iya iya ita ce shi a lokacin muwalati ma ali kuma ana dan kausa musu ma'awiya to daga baya abin ya zo sai wasu ya dan tsani ma sai ya zama ana magana tafdili ba Ali ne ko Usman Ali ko Usman ya zama to har ya zama ana wasu na magana magana to wannan shine su su Jabir bin Salah zuwa isa dan fada su kuma suna dan iya dan ta'aribi su dan dan jibaye ma shi Usman din wannan lokaci ba ba ba zagi ba wala Abdul Abdul Abdul Sadani ya ya da banganu kwarara da yake da su akan magana kan Usman kan Usman kyawawa a kansa kaga su ba za za a kafuta shi Eh, kawai dai wasu tashayyu ne aka shiga ciki da sauran su biyu tashayyu kamar da wani lokaci su kuma bangaren kuma su ma ah, Abdullahi bin Shaqiq daga cikin marwaita waya ya da ruwaya a cikin sahih Muslim da sauransu kaga ya cewa kana Uthmaniyya ko kana Uthmaniyya al-hawa akwai Abu Abu Bahariya ne yake jin sunansa shi ma kana Uthmaniyya al-hawa akwai ruwaya ba da ya rawaito tana cikin mush- eh, bayan mushkil athar na tahawi wanda yake ma yake ma sukan ma alim a wa- wasu a ruwaya amma magana magana sa ce sai ka katar ma gaskiyar su kuma ka bid'a suka ban musu wannan haka ake- haka ake yi Bid'a- amma yanzu bid'a ta ai taqiya ai ƙarya a a danganta ma a kafuta abaka a kafuta Umar a kafuta Usman wanda kuma na ƙari ne malamai da yawa ba su ma za su karɓan mahadisa waɗannan mutanen su su wasu a ran ɗin ba su halitta maka su ƙarya su daga cikin abin da su halitta maka su akwai ƙarya za su ba sa karɓa Eh, duk da kuma akwai wanda aka samu kuma sun ɗan wuce gwa da iri ma a wajen wasu da wasu marwatan kamar ibn ukuda Eh, dan wuce gwa da iri babban malami ne a na hadisi amma kana za'if sosai sai aka jafa min sai dubai babban malami ne saduq ne hadisin sa hasan ne amma ana karban hadisin sa fi mawadhi amma kuma ya fara cikin babi na tashayyu an malik ibn dinar daga malik ibn dinar malik ibn dinar ya shahara wurin Allah idan talaba ar-rajul al-ilma idan mutum ya nemi ilimi li ya'mala bihi saboda yi aiki da ilimin da abin da ya karanta sarrafu ilmu sai ilimin sa ya dada masa wa idza talaba al-ilm in kuma ya nemi ilimi da ghairi an ya'mala bihi ba na'am na'am kasarahu ilmuhu wannan ya fi kyau kasarahu ko wannan kalmar ta fi kyau sarrahu ilmu duk wannan haka muke Sa- Allah Allah ya tabbatar da mu mutum ya nema ilimi ko da ya nema saboda ya aiki in ya nema saboda ya aiki to ko da ya da wasu dabi'u marasa kyau to ilimin sai ya karya shi sai ya tangwaro shi ko da a lokacin da yake neman ilimin bai halartu da niyya ba ba wai lokacin yana neman saboda duniya ba amma dai bai halartu da niyya a lokacin ba lokacin kawai sashi aka yi yaro karami da aka sashi duk kare ka neman ilimi kawai to amma ilimin sai ya zo ya karkato da shi wannan shi ne amfani neman ilimi kasarahu ilmu wa idza talaba al-ilma li ghayri an ya'mal bi in kuma yana neman ilimi ba dan ya aiki da shi ba zadahu ilmu fakharan ilmin shi sai ya kara mishi tinki da wato girman kai da alfahari da fariya da ta taka mutane za ga duk wani shi bai wasu daga cikin malamai suke ganin halaccin mutuna da ilimi ma ya rika ya rika sa wani wani shakasa kaya wanda ke sharar kasa yana ganin wai wai wai wai tambi zai zo yana yana kakakantun mutane suna ganin suna mashi yana shi wani yanzu ya juya gari zai zo zai shiga sahu zai ga kuya yohan nasu ne kawai zai zai tsakiyar babu shi kaga yanzu wannan salamu alaikum salamu alaikum a duk wannan kaga wannan wannan ba daidai ne ba Ah, to wannan daga malamai suka ce wannan kaga bai- zai zai zai zama ilimin sa wa balun alaihi nauyi ne akan sa amma ya ga muku magana na Hajjaj ibn Arfa malami ne babba wanda ni a fahimta ta wannan abin da ya zo da shi shi ya jawo ilimin nasa ya ja baya ya zama ubangiji ya sallado har a gwagwalar sa mai rayuwar su kurakurai banda wasu tajlis ake tuhumar sa zaka za a hadisi in ya je ruwaito zai gani ana cewa za a karba maka yanzu to amma kaga da ya sallama ba wato ubangiji ya karbi ya ya daina wannan fa fariyan sai ka gani ubangiji ya sa ilmin sa ya albarka أخبرنا محمد بن عمر بن سليمان قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلمة بن الخطاب عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال قال الحسن حسن البصري نيكي ضماني شي من أحب الدنيا وأن يكي سن دنيا و- وسرته هذا ليه قمت لك عليه يا أكي to man ahabba duniya wanda yake son duniya wasartu wasartu kuma duniyan ta zama tana da masa zahaba ah- khawful akhirati min qalbi Tso- wato tsoron lahira ta ce ta tafi da sai ta tafi daga zuciyarsa sai ya mata lahira baki da a wannan kowa ga gani zuwa ga wanda ga wasu ana cewa sun- sun sace siriliyan kaza A Allah wanda ke wanda ke ta lahira ne wannan abu a ga kasan wannan abu ya tafi a zuciyarsa ne ya manta ya ke kashe wa man arada ilman duk wanda yake neman ilimi tun maza da alal duniya hirsan sai kuma wato ya ƙara kwaɗayin duniya ga neman ilimin kuma ga ne kwaɗayin duniya lam ya zadi min Allah illa eh illa bu'lan ko sun to bari ina zuwa to wa man arada ilman wanda yake ne mai samu ilimi sun mazda ala duniya hirsa sai zama ma ya ƙara ma kwaɗayi ne akan duniya da wato shi yana neman ilimin kamar matakala ne wanda ya samu duniya lam yazid min Allah illa ba'da ba abin da zai ƙara shi da ilimin sai nisanci ga ubangiji dan zanibi yake yi gaskiya ko dam أنا ومن ازداد علما eh ثم ازداد على الدنيا حرصا oh ki haka yana ku yau so wa man izdada
علما
thumma ثم ازداد على الدنيا حرصا ثم ازداد wallahi wannan abubuwan ba ka cewa ka shiga cikin zuciyan wasu daga cikin ɗaliban ilimi amma dai haka za ka gani gani don aikin su shike bada abin da ke zuciyarsu za ka gani wato lamarin aka shiga lamarin duniya abu ya yi yawa sai a ta tunanin liya sai lalace a haka Eh, magabata suna da suna da hankalin su a tashi kan waɗannan abubuwan walam yazid min Allah illa bughd ko ba abin da zai kara mishi wajen ubangiji sai tsana saboda abu ne da ake neman lahira da shi yanzu kuma ya je yana neman duniya da shi sai mu tashi da akhbarana Muhammad ibn al-Mundir ko to akhbarana Muhammad ibn Umar ibn Sulaiman qala hadathana Muhammad ibn Rafi' qala hadathana Muhammad ibn Bishr qala hadathana Salama ibn al-Khattab عن عبد الحميد بن ابي جعفر الفراء قال قال الحسن البصري كده من احب الدنيا وان yake son duniya ya so ya kaunaci duniya wasarrat kuma duniya take dada masa koyaushe ذهب خوف الآخرة sai tsoron lahira ya tafi min kalbi daga zuciyarsa wa man arada ilman wanda yake son ilimi kuma ko wa man zada ilman duk wanda yake ya dinga hudawa cikin ilimi thumma zada ala dunya kuma ya dinga karuwa akan neman neman duniya din thumma zada ala dunya hisa yana shine shi tamis sai ya ƙara kwaɗayi akan duniya zama kamar ya mai ilimi kamar matakala lam yazad min Allah illa bu'da ba abin da zai ƙara mashi da neman ilimin da ya rika yake ƙara yake niƙaya ciki sai nisanci ga ubangiji walam yazal min Allah illa bughdan ba ko abin da zai kara mashi da ubangiji sai ni sai sai sai tsana sai tsana Allah ya tsare mu na'am a wannan ai shine zamu shiga na gaba akhbarana Muhammad ibn al-Mumtir bin Sa'id ko kuma da ban faɗa ba to inda za a tashi wani sa.
akwai wani ko to Allah kuma musu lafin kafin zo ka ta kwanta ka kwanta ne zama uku kake da ba eh eh abin nufi da ni ba rubuta ba ai ba rubuta ba Eh, to ina ganin sai mu akwai abin da zamu rubuta mu kanta ko
Wanda za ka
adabu zifaf akwai ta ku mu yi mu gani ya akwai lokaci A ilimin- neman ilimin wannan mu kyautata niyya a kyautata niyya kwarai da gaske kana yanzu ce za a yi yadda mutane ke yi yanzu yanzu Allah ya kawo mu lokaci da ilimin ya zama hanya ce ta ɗaukaka ana samun kuɗaɗe yan siyasa shi sa barki kuma amma nan gaba kamar fahimta ta kamar kamar abu zai ƙara zama ya koma ƙasa saboda yan siyasa kun ga sun zama sun taso masu ilimin a gaba sai sun sarayar da kwarjinin su a zukatan mutane to kuma da ba abin da ake zuwa ake dan kullun zo mitin da malaman ake dan ba su kuɗaɗe da ai saboda suna da kuɗi in zama babu kuɗi kuma kaga shi kenan ilimin ya zama ba mai sau wani mutum na neman ina ilimin da zai samu dukiya ba ya leba kuma a dai kyauta niyya ne kawai ubangiji sai ya azurta mu tsananin wurin ubangiji ubangiji zai tsane shi zai zama baya san shi zai zama baya san wani ilimin nasa saboda ubangiji yana son ilimi ne don ya fito da mutane ya mutane nasiha hadisi hadisin abu hore cewa da shi da waninsa duk wanda ya nemi wani ilimi da ake neman lahira da shi ba ci koyi ba sai don neman duniya ba zai ji ƙarshen aljanna ba yanzu kaga wannan hadisi ai wannan kaga ana magana ilimin addini ne ilimin rayuwa wannan malamai da yawa suna cewa ban da shi wani amma shi ana nema ne don a samu kyakkyawan duniya to amma shi ma malamai da yawa suna cewa a ta niyya shi ma ubangiji sai ya zama ya baka duniya da lahira kuma kan ka ce kawai ka baka duniya kadai duniya kadai wannan ainihin duniya ne ba wanda suke da makasudi ne na rayuwa ba to akwai abu za mu duba to guda ɗaya kuke da shi to ban ba na wani lokaci shi kwa ibani yana da yana da ɗan talika ta ƙasa na wurin to asalis na uku ina yana magana akan cewa lalle ma'aurata su sami a samu musamman mace tunda ita ba fita take ba inda ta dinga yin wanka akalla na wajen wanka ma wanka ba wai mazagayi mazagayi wannan shi ma dai ya zama dole shi ma ya zama dole ya ya ba ya zama al'urful mutarrid din ma yanzu amma dai mawanka inda za a je a yi wanka inda dole ai ba zai yi kace wai asuba za a yi asuba kuma sai an je an fita wani uwa gari za a yi maka janaba to shi ne zai ci gaba da kuma faɗa wasu maganganu kan wani dakhala nisbatu min ahli sham wasu mata daga cikin mutanen sham sun shiga ala aisha dan aisha radiyallahu anha fa qalat ce min man antuna ko daga ina kuke wannan suka ce min ahli sham daga mutanen sham kusan sham nan ne barika a wajen larabawa a lokacin dan sham suna karkashin ruwawa ne turawa kamar da farisa kuma ke ƙarshen mutanen su ira dinnan to su su ne ƙarshen duniya a lokacin da abin da ce su al'umma suke kallo to kuma sa mu ya kuma al'adu shi ɗaya daga cikin za a zo a faɗe su min mana an tun daga ina kuke ku ta wace min ahali sham daga mutanen sham qala ce la'alla kuna min al-qura ana ce tadkhulu nisa'u hal hamma al-qura shine waje wannan qura duk sunaye ne da ake cewa kamar gunduma haka watakila kuma daga cikin gunduman wanda suke mata suke shiga suke yin wanka a tare a lokaci daya wani al'adar su ne al'adar turawa ne ko sun koya masu mutanen shaƙi wanda suka ce na'am eh gaskiya haka muna ciki kare ta ce amma amma in ni sami tura rasulullah ya ce to lalle fara jiman sa Allah ya kula yana cewa ma mini mar'atin babu wata mata ta khala'u thiyaba hadata cire tufafinta fi ghairi baitiya inda ba ɗakin ta ba illa hatakat hatakat ma bainaha wa bain Allah ta'ala sai ta ce ta abin da ke tsakaninta da ubangiji na alfarma kawai ta je ta cire kayanta eh mata ba sa ji sai Allah ce mata ba sa ji eh mala yayi magana kan hadisi din amma da hadisi ne tabbatacce eh na sha yi magana kan ma'anar hadisi ne ba mu ci gaba bai yi ba mu ci gaba kawai sai tahrimu nashar asrar al-istimta' haram haramcin abinda mace da miji suka yi na kwanciya da wata ji tana faɗa wannan abinda zai jawo a ji kunya ko a faɗi gazawan juna shine haramun ko ko a'a baki ɗaya shine haramun al'amar shi ba shi ba baki da shi na haramun ba saboda wani lokaci ai sukan zo su tambaye su Aisha wasu abubuwa da suka shafi wannan abubuwa Allah kuma shi kanshi ai yakan faɗa wasu abubuwa na kwanta da wacan nan naka samu kasala kaga wannan wani abu ne nasa ai sadaka wasu abun abun da yake ana du'aul haja akwai bukata a faɗa ko ba zai kawo wani ya- amma a zo a faɗi cewa wane ai wane kasa shi ne wane kaza wane kaza da sai inda ya shiga hakkin ki kawai misali kice ke ba za ki zama da shi saboda shi bai bai iya kaza bai iya kaza ba wannan daban amma ki zo kina baka dauki sarrafa shi babu dalili ko kanka je kana baka dauki sarrafa ta babu dalili ko ku zo da babu abin da kuke yi a benci sai ta tauna lamarin abin da kuke faruwa da ku da mata yau ku ga yadda kuke kwanciyar ba dan me za ku faɗa wannan magana kai da ka faɗa yanzu kana da bukatan ka ba wani shiriya ka an ga mishi shiriya kawai amma dan me za ka faɗi za ka faɗi sirrin wata mace ita ba ta da kaza ne sai ki san ƙara aure kuma gazawanta ne a wajen kwanciya ai kaga bai kamata ka ka ba ka ba ka dan nasarar ba wa ya haramu ala kullin min minhuma haramu ne ga kowanne ɗaya daga cikin su an yi shirul asrar la muta'alliqa bil wiqa ya faɗi wani sirri wani sirri da yake alaka da jima'i da wa fi hadithan a ciki akwai hadisai guda biyu al-awwal na farko qawlu sallallahu alaihi wasallam fadin manzala sallallahu inna min asharrin nasi kaga nan sai manzala ya faɗi ta asharru asali al-mashhur a wajen larabawa ya kawo asharru sharru ba shar- ba a sharru ba dan ma'anar sharru din shine a sharru din eh wala rubba ma akhnahum qawluhum sharrun wa khair an qawlihim akhyar minhu wa shar limawaj inna min asharri nasi inda Allah manzila wanda yafi shari wajen ubangiji matsayi a wajen ubangiji yawmul qiyama daga cikin wanda yafi kowanne sharrin matsayi a rajul shine mutumin da yufzi ila mar'atihi zai je ya kwanta da matansa wa tufzi ilahi ta ma ta kwanta zuwa gare shi thumma yanshiru sirraha sai zai ya bayyana da sirrinta yufdi ay yasul ilaiha bil mubashatil mutaba'a jimala shine wato zai kai zuwa ga ta hanyar kwanciya wato zai ilahi ta ma haka wannan yana daga cikin mafi sharrin ba wato dan adam aban kasa da ubangiji zai wulakanta shi saboda ai yayi wulakanci ya wulakanta bai wa Allah da take karkashin sa ko ita ma ta wulakanta mijin da ubangiji ce yana da haƙƙi akan ta na'am
Sale, wani jura ta maka fi ta ce ka sai kara kama daga abin da take maka irin wannan zuwa.
a'a ai ban ga ka kara wannan maslaha ce ai wannan kiji shi zama ne wannan ta zo ta zo ba ta iya samun kwanciyar hankali da yake ta iya kawata samu ai sai ta faɗa za ta faɗa abu ne babu dalili ta ce ta ta za a rabu ta faɗa dalili ai amma abin da ake magana shine shi ya kwanciyar da sauran filafilan kwanciyar a zo a faɗa a dinga faɗa
Kawai an shi wannan da ku- in ba Allah ya kawo lokaci da da turawa mutanen banza ne ba amma da kwanciya da jinsin kwanciya jinsin zagawa ne ba wanda kisan yana zagawa zuwa ga yaki to shi ma kwanciya haka yake a gazawan ka ne gazawan dan adam ne duk gajiya da in kai ma sai ka huta saboda ka duk wannan bai kwanta a dinga yayyadawa ba Ka- kawanta yayya a zama akwai ah, ah, wato sirri na harshe wato harshe mutunci na harshe مم. نعم الثاني نبي عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله والرجال والنساء قعود أسماء بنت يزيد سنة وجه مزالة مزالة متى سنة دونها وجه سنة لوكتين سنة وكان كاتوا شيء كاكا مزالة متى سنة دونها مزالة وكان كاتوا ما شيء عثمان ba bid'a yayi ba lokacin da ya tara maza da mata yana koya musu karatu da wasu daga cikin yan uwan mala- malamai na gabas sun inkari amma dai magana mafi inganci ba ba zai yi ba yayi ba an yi a lokacin illa iyaka dai in zai yi a raba a raba amma mutum ɗaya yana bada ilimi shi ɗan adam ne algarkawi malamin amal algarkawi ya taɓa cewa ma zai raba da wani ɗan ɗan variation nake tsammani wani ɗan demarcation haka da ya ɗan yi ko hijabi ne ko ya ni ban je ba lokacin ake wannan amma dai na ji suna faɗa to sai zan matan ma kawai wasu sutan banza suke yi ba a san me suke yi ko kuma kawai haka na duk wacce ta je take son ta zama sai ta mada mai da maka makarantar wajen mafaka ne na masu laifi Za- b- b- wani an ce ki je ki dawo ko wani abu kawai sai ki je sai masarantar ce zaman ta na kuma in an gaba karatu za a daura ne za a daura za a daura za a daura da ma in aka yaye kawai kaga ana ganin su ba mai yin su da shi kina kirikiri ko kin gaji dole ki shiru eh sai aka kaga wani lokaci zai ga akwai maslahan ma da za a zama an basu din galibi mu muna gaba ne inda kuka yi layi na haka su kuma matalacin baya eh kwarai kuwa faqal la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli ce me yiwa a ce fa aka samu wani mutumi ya faɗi abin da yake da iyalinsa kaga maza da mata maza da tara fa sai ke faɗi abin da yake ya shafe su ba kuma ba za a ce an yi an yi magana na banza ba a magana ne na ilimi ake sa kowa ya amfana ai wala alla mar'atin tukhbiru bima qalat ma'a zawjiha wata wata kila kuma mata ita ma kuma a ce kuma ta wasu na faɗa abin da suke akatawa da da mazajen su fa araba alqawm sai mutane suka sai mutane suka shiru kowa ya kasa faɗa saboda ya san ana yi fa qultu sai nace sai ita asma binti zai sai nace eh wallahi ya rasulullahi ce eh wallahi ta yi ta yi karfin hali inna kunna la yaf'alna yace wallahi dai matan nan dai mu dai muna aikata haka wa innahu la yaf'aluna kuma su wannan suna aikata haka ba su faɗa ne ba kunya suke ji ta arabakin su qala tace fala taf'alu kar ku yi haka ku daina haka fa inna ma zalika mithlu shaytan laqiya shaytana yace wannan kamar shaydan ne ya halli shayda shaydaniya fi tariqin a wani waje fa ghashiyaha sai ya kwanta da ita wannan su yanzu suna kallo a wuri ɗaya suna kallo sai a samu shedan da shedani ya su kwanta da a titin Allah ta'ala to kuma kai ma kai mummuni ka shiga kai ma cikin gida ka kwanta da ita kun ka zo kana yadawa kaga ma ka zama shedan da shedani kaga da dole Allah ma shedani kuma da tun a aure ake ta yin wani iskanci haka da kuma wani abin da ke ba mutunci a gaban mutane wani lokaci ma wai za a ga a irin wannan facin da ake yi wai uban ne zai zai kawo ma uwar zai zai kawo ma shi uwar ce ko uban ne zai zai kawo yar tasa kuma a gaban kuma wai kawai haka nan a koma ana wani musu tafi kuma suna waye sun ba ta nuna a wannan wulakanci ne kuma wannan wulakan da al'ada ku ne ma sai ku ce amma ku je ku koyo abu wurin arna shaitanu kuma shaitanu wa shaitana ba suke yin ba su da ba babu ruwansu sun halaka sun sun su za su halaka da mu sun mai da shi mai da shi su kaka suna kasuwanci da shi za su yi fina-finai za su yi kaza su mutanen faransa ma kusan kusan samun a duniya ka samu fasika irin mutanen faransa aiki to su a wajen su wai wai tsabar daure makarya gindi wai shi yanzu masu yin irin wannan finafinai na batsar su a wajen su ma kamata ya a girmama su saboda sun sadaukar daga jikinsu da kansu saboda wani abin da mutane ba sa iya faɗa su faɗi ga yadda za su yi ka Allah ka duba ka ga wato duk shadancin abu sai wani ya kawo shi hafa in dai kana cewa wai yanzu ba zan dinga jin ne wani ya kawo hujja wani ya kawo hujja wallahi wani sai ya kawo shi ba Allah biyu ne ko uku ne wani zai faɗa amma sai ya kawo ta shi ba
so yawancin wani malaman da masu aka sa su a cikin zo suna da sanarwa su ta giya yawancin kwaskwari masu karamar kwaskwari masu ban gane ba, malamin wa na ce wasu ma malamai da aka sa su a gaba eh irin malaman su malaman su su su su a nan su ba su iya su a a su ka san ba su su ka san fa ba ba suna aiki ne ba su ba ba- ba- nan turawa ka kyale su ba wani addini da musu ba a yanzu shugaba ba mun yi gwamna a nan garin da ya ce ya ɗauko wani su alibaba ya sa su a nan garin ya ce alibaba duk mutum da zai zama malami duk malami da zai zama abu da ya zama kama wannan ya zama kana yau wallahi na wata ba alibabu ba ne na dai san labarin shi a baya can eh advisor ne ko
ya ce duk mutum da zai zama ya ce ya zama eh ya ce sai eh shine alibaba possible din nan ko ya ba shi commissioner eh possible possible ba ah possible ai shine wanda mai aman bakin nan ko ya ba shi commissioner ya ba alibaba alibaba kuma da ya wuce kawai ya ce to shi duk mutum da zai zama malami a garin na ko kuma da su sun sani danja da su waye da su wani haka haka shi me yake son ya ce abin da nake so ya ce kawai su malamai irin nasu na irin nasu zan ce Eh.
ba irin nasu eh
duk wani zai yi ya zauna lafiya ya yi wayan drama na da mayewa masu wato yan direba su sun fi ahada sabila su haka yake sai ce yan direba sun sun shirya ba a to ba wani ba kwana biyu wani shida da ma shekara biyu ko ɗaya ne ne ya faɗa cewa su ba da a ba su da ba ta masalaci ta mako kwana ba yan fina fina ba minista wai a wani ai shaidanci ne rabu da su kawai su wani abin sa dan kai wa'ancin lalacewa shi wa'annan ma su kwanciya ake magana ba Eh, kawai dai an dai kama hanya su ba al'umma in dai har za a kaman gari kaman kado wani shaidani zai fito ya ce wai wai da ba da taimakon masallaci gwara ba yan fina-finai yan fina-finai ba ya ni ba ba sunan shi ne ba zan iya eh za ka ga ai za ka ga lokaci ina gangan hostar sa ai kuma magana yayi yayi goyi ba ku ta gani magana ba ku ta gani magana ko a za ai ko dai magana ta dai abin nan Na- ko ta magana wanka mutum wannan ko da dai ba a fila fila ba wata ila ba take ba amma dai ya faɗi wani magana cewa kan cewa gwara gwara su a basu da su suna yi wasu abubuwa zuwa da shi ya taimako al'umma a wajen ɗare ƙwaya gidi ne saboda ku a sana'ar taku a sana'ar taku ku fasarai ake gani mutanen banza ake gani ba a gani wasu malaman kirki dan cikin ku da kun ji an malama malaman ba to kuma kuma a cikin damun kuma suke yi cewa kuke ku ku gaba ku gaba ku gaba kuma ku ce wai ku ne kuke gyara wai yalla ku yi sun na faɗa sun ce su ba wata tarbiyya ba ba wani farkarwa da suke yi kawai kawai tana shekantar da su kawai ba tarbiyya Allah ya kyauta ba tarbiyya to abin da muka tada Allah ya ba mu lada abin da muka suka lata Allah ya taimaka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ta'ala biya bukatun mu da alheri Allah ta'ala ta koyi daga sharri Allah ta fitar daga daga mu Allah ta fitar da zaman lafiya a ƙasa Allah ta'ala biya bukatun mu da alheri Allah ya ba mu ilimi amfani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين
Thank you.